الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور السافع والضياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار ما تعاقب الليل والنهار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mai tarin alkhairi da albarka na litinin daren talata uku da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da shida wanda ya yi daidai da uku da watan maris miladiya 2025 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan watan mai tarin alkhairi da albarka na ramadan a wannan masallacin darul hadith da yake wannan unguwa ta tsinitau a wannan birni na tawa jamhuriyar Nijar wanda wannan shine darasi na uku a jerin darussan tafsirin alkur'ani da muke gabatarwa muna nan a cikin suratul dukhan wanda ajiya mun kwana a aya ta sha biyu a cikin wannan sura fadin Allah subhanahu wa ta'ala ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون لك يوذا متاشي آية تشاء قدير ذات الله سبحانه وتعالى aran aya ta sha kusi Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين سيكم يتي ثم تولوا عنه
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa anna lahumu dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin bayan Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayanin irin abun da ya ya faru ga mutanen Makka da kuma irin azabar da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko musu to sai Allah ya ce anna lahumu dhikra ta yaya za su wa'aztu bayan sun kauda kai game da annabin da Allah ya aiko musu shine Allah ya ce anna lahumu dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin ya za a yi su wa'aztu da abinda Allah subhanahu wata'ala yake son su wa'aztu da shi bayan azabar Allah subhanahu wata'ala ta zo musu Abdullahi ɗan Abbas, sahabi annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wa ala'alihi wa sahbihi wa ke cewa, ya za a yi su wa'azsu da wa'azin da Allah yake musu domin wa'azin Allah guda biyu ne, akwai wa'azi da Allah yake aiko annabawa da su gabatar, kuma akwai wa'azin da shi Allah yake jibintan lamarinsa. Wa'azin annabawa shine Allah ya ba su littafi su zo su yi wa'azi da shi wanda ya ga dama ya bi to dan kansa wanda kuma bai yi ba to sai Allah subhanahu wata'ala ya tashi da nasa wa'azi shine wanda Allah ya mutanen maka da makaranta a jiya ta aiko musu hayaki da ya kasance musu kamar azaba da kuma tozarci a rayuwa to shi ne abdullahi ɗan abbas yake cewa ya za a yi su wa'aztu da abin da ake son su wa'aztu da shi bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya nisantar da su daga wa'azi da kuma watan abin da ya shafi a fa'inta da wa'aztuwa dalili sun juya wa annabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko musu shi ne Allah ce wa qad ja'ahum rasulun mubi manzo wanda yake bayyananne annabi wanda yake mai fayyace al'amurra mai cike da fasaha da balaga da iya zance da kuma tsara labari da kuma iya karantarwa domin cikin duk abin da Allah ya aiko na halittu baki daya babu manzon da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya magana ba manzon da Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake sa da fasaha da balaga watan kamar annabi sallallahu Alaihi wasallam shi sai da Allah ya bashi jawami'ul kalim Allah ya tattara masa cikin kalma ɗaya sai ya faɗi abunda sai a shekara ana muku karatu da shi a jumla ɗaya magana ɗai ma'aikin Allah zai yi amma da za a zauna a rubuta sharhinta to littafi ne masu ɗimbin yawa shi sa Allah ya ce waƙad ja'akum rasulun mubi wajen iya zance wajen a isar da sako ya iya isar da sako duk duniya ba wanda yake manzon Allah iya karantarwa sallallahu alaihi wasallam kuma duk duniya ba wanda yake manzon Allah iya wa'azatarwa sannan kuma duk duniya ba wanda isa ya kai manzon Allah sallallahu alaihi fitar da zance a gane sa sai da Allah subhanahu wataala ya ba sa lambar yabo akan iya zance Allah ya tsarkake sa yace wa ma yanfiqu anil hawa
عن الهوى إن هو إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد علمه شديد القوى ذو مرة ذو مرة فاستوى هو بالأفق وهو العلي بالأفق الأعلى Allah ce wa ma yantiqu anil hawa shugaban halitta sallallahu alaihi wa sallam Allah ce baya furuci akan sarransa duk abun da kaji an ce manzon Allah ya faɗa daman labarin ko ya zama to kashi guda uku ne ko ya zama to abun da ya faru a baya sai annabin Allah ya ba mu labarin sai na cikin ghaibiya cikin da Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma a'a ya zama to abin da suke akai haliyan sai abu ya faru sai manzon Allah ya rawa gardaman wannan abun ko kuma a'a abun da zai faru nan gaba a yawon alkiyama ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya bada labari to Allah ce in huwa illa wahyun yuha shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wahayi ne Allah yake masa duk abin da ya faɗa manzon Allah wahayi ake masa so da dama za a zo a wa annabin Allah tambaya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a majalisinsa sai a tambaye sa wani abu sai manzon Allah ya shiru sai lokacin da Allah ya aiko mala'ika da sako sai ka ji na cewa mal mas'ulu an kaza ina mai tambaya akan kaza kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wahayi ake masa da haka shi wannan annabin da Allah ya aiko musu shine rasulun mubin sai alka thumma tawallaw anhu sannan suka juya baya su suwa su mushrikan maka suka kauda kai game da bin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam shine thumma tawallaw an suka juya baya game da bin annabi ta hanyar yarda da cewa shi annabin Allah ne da kuma riƙon abin da yazo musu da shi da kuma aiki da shi shine thumma tawallaw an su wa'annan mutanen makka sai suka juya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya wa qalu sai suka ce muallamun majnun mu'allamun ai koyar da shi ake yi jama'a mun fahimta mu'allamun ai mutum ne yake zawwa yana koyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ka ce a ko kuma a bokaye bokaye ne suka karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce a'a ai shedanu kewa manzon Allah karatu sai ya ce ai masa wahayi wasu ka ce a'a mu'allamun majnun kinnan fa kawai tsarar kayan sa yake zo ya fito yana bayani sun tugumi manzon Allah sallallahu alaihi cewa innama yu'allimuhu bashar cewa mutum yake koyar da manzon Allah wasu ka ce a'a bokan boka ne dan sihiri ne wasu ka ce a'a shedanu ke koyar da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kuma suka ce ai majnun mahaukaci ne to wannan maganganun na cewa ana koyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayo aka fara ba wannan maganar ba a yanzu su suka fara ba kuma ba wa'annan kafara maka ba su ne farko daman Allah ya faɗa muna a nahal Allah ce wala qad na'lamu annahum yaquluna ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون أعجمي ilai yulhiduna ilayhi يلحدون إليه أعجمي وهذا وهذا لسان عربي مبين Allah ya ce walaƙad na'alamu annahum yaqulun haƙiƙa musu Allah ka ji wata magana iya zance na Allah Allah ce walaƙad haƙiƙan na'alamu muna sane annahum yaquluna su wa'annan mutanen suna cewa waye su mutanen maka innama yu'allimuhu bashar ai wani mutum ne yake sanar da manzon Allah wani mutum ne yake koyar da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai Allah ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jami su fa yaran da suke magana da shi suke mai da hankali akai yare ne wanda yake gwaranci ba larabci bane sai Allah ce wa hadha lisanun arabiyyun mubin kuma wannan yaren da aka wa manzon Allah wahayi da shi yare ne na larabci wanda yake cike da fasaha da balaga kazancin da yake tsarin tsarin da kuma ba ɗan tsarin ɗan annabi adam ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya faɗa kafin wannan ayar aya ta 112 a wannan sura Allah ce qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik
القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين
Allah ce qul ka ce ya annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ta cece ku ce akan wake karantar da manzon Allah sai Allah ya ce ku ji da kyau nazzalahu ruhul qudusi wanda ya saukar da alqur'anin da manzon Allah yake karanta muku aka gagara kawo irin alqur'anin to nazzalahu ruhul qudusi ruhul qudus mala'ika mai tsarki ruhi kaddasasse mai tsarki mala'ika jibril shine wanda ya saukar da shi min rabbika daga ubangijinka shi kansa malaka ba zancensa ba ne zancen Allah ne sai Allah ce kuma bil haƙi wallahi game da sha'anin ƙwar'ani babu wasa jama'a Allah ce bil haƙi da gaske Allah ya saukar da shi me dalili sai ce li yuthabbita allazina amanu dan dai kadai Allah ya tabbatar da masu imani su ci gaba da bin Allah da manzansa su mutu shiga aljanna sai Allah ce wa huda kuma shiriya ne duk wanda ya riƙi ƙwar'ani ya shiru inji Allah wa bushra kuma bishara ce lilmuslimi daga masu iman cewa su yi haƙuri da duk yadda suka tsaye kansu a rayuwa ƙarshen al'amari na bayin Allah ne masu jin tsoronsa jama'a mun fahimta kaga wannan ayar ta karantar da mu cewa alƙur'anin nan fa ba wani ya koya wa manzon Allah shi ba mala'ika jibril ne ya koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a suratul haqqa daidai aya ta 40 Allah ce innahu laqawlu rasulin karim إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاذب مم. تنزيل من- Allah ce innahu yadda al'amarin yake fa laqawlu rasulin karim wannan zancen fa zance ne da ya fito ta hanyar rasulun dan aike karimun mai karanci mai girma shine mala'ika jibril Allah ce wa ma huwa biqawli sha'ir wallahi da dai qur'ani bai yi kawa da zancen mawaki ba jama'a mun fahimta da dai qur'ani ba yadda zaka hada shi da zancen mawaka sai Allah ce qalilan ma yu'minun amma kadan ne suke imani da wannan karatun sai Allah ce wala bi qawli kahin alqur'ani ba zancen ɗan tsiba bane ba zancen bokaye bane ba zancen masu bugun ƙasa bane qalilan ma tazakkaruna kada suke tuna abinda Allah yake so su gane sai Allah ce ku ji da kyau tanzilun min rabbil alamin sabkakke ne daga ubangijin ta halike shine Allah subhanahu wataala haka a sura turu ayaran ma daidai aya ta 29 Allah ce fadhakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahin
أنت بنعمة ربك بكاهن
Allah ya ce fadhakkir ya ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam fadhakkir ka tunatar ka yi wa'azi ka ja hankalin mutane ka jayo su a jiki ka nuna musu Allah subhanahu wa ta'ala fama anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai baka zamanto fama anta bi ni'mati rabbika bi kahinin wala majnun kai fa game da ni'imar da Allah ya maka wace ni'ima ce ni'ima ta guda biyu ni'imar farko ni'imar annabtaka ɗaya kenan ko ni'ima ce Allah ya mutum annabi ni'ima ce ni'ima ta biyu ni'imar sabkar da wahayi na alqur'ani da Allah ya masa wannan ni'ima ce to Allah ya ce baka zamanto game da ni'imar ubangijinka ba bai kahilin kai a matsayin boka ba boka bane ba zancen tsuba bane ba zancen sihiri bane wala majnun kuma bai yi zakawa ba da zancen mahaukata kai ka san malam idan ka dibi alqur'ani mai girma irin yadda Allah ya tsara sa kaga wasu wasu wata surar zaga ta kare da da madda gaba daya wata suran kaji an ce maka ba wani harafi ko dai a cikin ta wata suran kuma sai a ce maka ta kunshi sunan Allah gaba daya tuttuk ayoyin ta wannan tsarin fa in ba Allah bane wallahi ba wanda zai iya sa wannan tsarin in dai ba Allah bane duk duniya ba wanda zai iya tsara alqur'ani kamar haka Allah ce bai kawa da zancen zancen mahaukata ba a shu'ara ubangi subhanahu wata'ala yana ba mu labari Allah ce afara'aita in matta'nahum afara'aita in matta'nahum
thumma ja'ahum thumma ja'ahum
thumma ja'ahum ma kanu yu'adun thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un
ma kanu yumatta'un
وما أهلكنا من قرية إلا إل- إلا لها م- إلا لها منذرين ذكرى وما كنا وما كنا ظالمين Allah yake cewa afara'aita in matta'nahum sinin shin ku bani labari in ji Allah in matta'nahum in muka je da su dan dadi siniya na wasu yan shekaru da yan shekaru kadan a fara'aita in matta'nahum sinin ya ma'aikin Allah me kake gani idan muka dan jiyar da su dadi na wasu yan shekaru thumma ja'ahum ma kanu yu'adun sannan abinda ake musu alkawali na azabar Allah ta zo musu ma aghna anhum ma kanu yumatta'un daɗin da suke ji da abin da suka tara na rayuwa Allah ya ce wallahi baya musu amfani malam da abin da aka tara yana wa mutum amfani in azabar Allah ya zo to wallahi da fir'auna ya sha a duniya da abin da mutum ya samu na rayuwa da jin daɗi da ɗaukaka da shuhura yana sanya azabar Allah katta sabka akan mutum ko to da fir'auna ya tsira da azabar Allah subhanahu wataala duk irin abin da ake yi na rayuwa sai da Allah bai wa fir'auna a duniya shi sanya duka ƙur'ani gaba ɗaya duka ƙur'ani ba wani tantirin ɗan iskan da Allah ya ambace sa da yawa kuma fir'auna duk duka ƙur'ani ba wani annabi da ya ambata Allah ya kira sunansa da yawa kamar annabin Allah annabi Musa saboda gwagwarmaya yayi yayi gwagwarmayar da ake cewa gwagwarmaya to shine Allah yake cewa ma aghna anhum ma kanu yumatta'un abinda suke morewa na jin daɗi kudi da mata da 'ya'ya da mulki da wacece baya musu amfani tana wa ma ahlakana min qaryatin illa laha munzirina ba taɓa yin wata alƙarya ba wani gari wata al'umma wata jama'a da musu Allah muka jibinci halakar da ita face kafin Allah ya mata azaba an yi mata wa'azi jama'a mun fahimta ba wani gari inji Allah subhanahu wataala a duniya da Allah ya wa azaba aka yi musu azaba da ake kira azaba ta Allah face kafin Allah ya azabtar da ita ai mata wa'azi to da mun kaida ce ta Allah sunnatullahi sunna ce ta Allah cikin bayin Allah idan Allah ya aiko annabawa da da wasiƙa suka yi wa'azi aka imani to sai Allah ya ce ku jani ne na wa'azin mu dibi annabin Allah annabi Nuh shekara dai dai yayi shekara dubu ba shekara 50 na wa'azi yana ta kiran mutane zuwa ga abota mu Allah amma fa duka duka mutane suka imani da shi ba su kai mutum 80 ba wata ruwayar duka shekara dubu ɗari tara da hamsin fa yana wa'azi shekarun wa'azi kaɗai amma wa'in suka yi imani da za ka iya ƙilga su da ya yi da shekarun na wa'azin da Allah ya tsara masa sai Allah ya ce wa annabi Nuhu to kuma yanzu koma gehe yanzu Allah zai nashi wa'azi sai Allah ya ce to bar mu sanya ka ka zamanto kayan aikin kera jirgayyar ruwa annabin Allah aka turo mala'iku suka koya masa yadda ake yi jirgayyar ruwa har mutane suke masa izgili suna cewa annabi Nuhu dama tun farko wannan sana'ar ka shiga ta kafinta da ka taimaka ma kanka ka raba baka da mun ka samu kuɗin shiga cikin al'amarin yace in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharun da Allah ya kai lokacin da zai musu azabar sai Allah ya ce wa annabi Nuhu duk mai imani namiji da mace cikin kowace nau'in halitta to a doke su a sanya cikin wannan jirgayyar sai Allah ya sanya duk masu imani suka tattaru a huri guda to sai Allah ya dawo zai nasa wa'azi sai Allah ya yi umarni umarni da kuma ba a sabawa ba a cewa to bari mu je mu dawo sai Allah ya ce wa sama ta keto da ruwan da ke cikin ta jama'a mun fahimta sama ta keto da ruwan da ke cikin ta ƙasa kuma ta fitar da nata ruwa malam ga ruwa sama ruwa ƙasa da ruwan kaɗai sai Allah ya zuwa zai zura musu idanu annabi nuhu ga cikin jirgayyar ruwa yana tafiya sai can ya hango ɗansa ga ya can yana ƙoƙarin ya take wani tudu sai ce masa ɗana zo ka hau wannan jirgayyar tare da mu sai ke ce masa sa'awi ila jabalin ya asumuni min alma baba ai ka san damun farjikin mu daban-daban ne kai kana farti zaman lahiya ni kuma na farti tsiya ba mu haduwa wata ya eh yace sa'awi ila jabalin ya asumuni min alma ga dutse can ina hango can zan je na taka ya kare daga ruwa sai ce masa kai yaro yaro ne eh baka fahimci al'amarin Allah ba wa'azi Allah yake wa duniya fa ba ba wanda fa zai tsira a yau fa sai wanda shiga cikin wannan jirgayyar kaga wa'azi ne Allah subhanahu wata'ala ya musu sai Allah ce zikra wannan tunatarwa ce jan hankali ne amma wa ma kunna zalimin Allah ce wallahi da muka musu azaba ba mu zalunce su ba ba zalunci ba ne Allah ya musu sai ce wa mata nazzalat bihi shayatin shaidanu ba su suka sauka wa manzon Allah da alqur'anin ba sai Allah ce wa ma yanbaghi lahum bai ma kamaci qur'anin ba akan tsari da siga da irin fasaha da bayanan da ke ciki da tarihin da Allah ya zuba na karatu kuma a ce wai shaidanu suka kawo manzon Allah da shi Allah ce wa ma yanbaghi lahum sai ce kuma wa ma yastati'una wallahi Allah ya ce ba za su iya ba ba za su iya ba a tsarin ƙwar'ani Allah ce wa ma ya na fayi Allah ya ce wallahi ba za su iya ba sai ce innahum an sami lama azulun Allah ya cewa su shaidanu game da saurarin sautin kirdado su je su hau suna ƙoƙari ne su je su jiyo abin da Allah yake bai wa mala'iku to su ma suka je can koro su ake yi ba a bari su saurari su wannan abun da haka alƙur'ani mai girma zance ne daga wajen Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala Allah ya datar da mu ba fa manzon Allah subhanahu wa ta'ala bane aka fara cewa mahaukaci kuma suka ce majnun kadibi tsabar da ganganci suka danganta annabi da hauka malam suka ce wannan ayar daga cikin sako da take isarwa shine cewa a matsayinka na mai wa'azi da karantarwa da kuma jagorancin al'umma to ana buƙatar ka zama to mai haƙuri za ka game da jarabawa kala-kala a rayuwa kuma wannan dole ne sunna ce ta Allah idan Allah ya waka ɗaukaka a rayuwa to sai ka game da jarabawa sai ka game da maƙetata da mahasada balba suka ce idan ka ga ba a hasadar ka to ka bincike ka kai ba kowa ba ne amma daga lokacin da ka zan wani abu a rayuwa to ƙa'ida ce malam sai an sai an fitine ka a rayuwa ya ishe ka kawai ishara tarihin annabin Allah annabi Yusuf ka dibe shi kadai da idon basira akwai karatun da fa Allah yake so ya isar mu da a ciki ba kawai labari bane a babu mu tashi mu ci a'a tarihin annabi Yusuf da aka ba mu dan yana ga cewa fa muddin zaka zamanto wani abu a duniya ko ka zamanto wani abu a duniya to wallahi ba ka rabuwa da jarabawa idan kaga an bar jarraba ka to kuma wannan matsayin an kwatsu maka shine ita rayuwar in Allah ya maka to sai ya jarrabe ka haka annabin Allah yake cewa ashaddul bala'i al-anbiya' wanda Allah ya fi kowa jarraba a rayuwa Allah ya sanya cikin wani yanayi na rayuwa su ne annabawan Allah gwagwarmai da annabi yake yi to sai a tara mutum miliyan ba za su iya taba wallahi annabi ɗaya abinda zai iya na gwagwarmaya da mutane sai a tara mutum miliyan ɗaya wanda ba shi ba zai iya wannan abin ba saboda su sun fi kowa zuciya mai faɗin da za su iya ɗaukar wasu ababe wani abin fa in aka ga maka kai mutuwa za ka yi amma su annabawan Allah haka suka suka jure kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaje wa'azi ne fa yaje yazo ya tara manyan mutane da masu kudin garin da masu mulkin garin da manyan manyan mutanen garin yace musu ba ni manzo ne daga ubangiji subhanahu wataala kundi kundi Allah ya aiko ni da kaza da kaza da kaza sai da manzon Allah ya kare zubi karatu sai suka ce manzon Allah muna zuwa suka je suka tattara wawayen gari suka ce kun ga wancan mutumin to ku jefe sa sai ga manzon Allah ana bin shi da duwatsu malam annabin Allah da duwatsu har aka kai inda aka fasa wa manzon Allah da kai Allah ya turo mala'ika Jibril aka tambaye manzon Allah ya yake so a yi da mutanen Ta'if ya ba da dama ya ce kawai oke Allah nan take za a halakar da su sai yadda yake so za a yi da su budar bakin manzon Allah sai ce Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun yace Allah ka gafarta wa al'umma ta ba su sani ba wala Allah Allah zai fitar da masu karanta alqur'ani a cikin su kuma haka akai manzon Allah kenan kaga da kai ne fa ka je wajen wa'azi a je wa kuma sai a baka dama a ce ka ya kake so a yi al'aiku malam jari ne zai cato ɗan liƙe su na kwana biyu sai a sako su al'amarin da girma yake amma shi manzon Allah yana haƙura yake yi ka dubi duk irin yadda fa annabi Musa ya sha wahala a hannun Fir'auna amma wallahi roƙa wa al'umma sai yake yi Allah ya gafarta muna to shi ne suka ce manzon Allah majnun mahaukaci wannan kalmar ta yi muni ƙware in ji malamai shi yasa Allah yake faɗa a suratul hijr wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun suka ce ya kai wanda aka sakawa da alqur'ani tabbas kai fa hauka ce ka ta kama ka kana zo kana ran mutane da dangin mace da mijinta da da ubansa wace ce da wace ce sai suke cewa loma ya ta'tina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin in har kai da gaske annabin Allah ne to abinda muke da bukata mu ga mala'ika a doron kasa ta haddi suka wa manzon Allah in dai shi annabin Allah ne da gaske to buƙatar mu shine mu ga mala'ika a doron ƙasa sai Allah yake cewa manzon Allah kwantar da hankalinka ma nunazzilul mala'ikatu illa bil haqq ba ma sabtar da mala'iku kawai dan dai sun nema sai da gaskiya in kaga mala'ika ya zo duniyar to abun magana magana ce mai girma wa ma kunna idan munzirin sai Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun musu Allah mu muka saukar da alƙur'ani kuma Allah ya jibinci sha'anin kula da wannan alƙur'anin mai girma haka sotun nun ay sotul qalam Allah yake cewa manzon Allah nun wal qalami wama yasturun sai ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun Allah ce nun sai ce wal qalami ina rantsuwa da alqalami wama yasturun da duk abinda alqalami yake rubutawa sai Allah ce ma anta bi ni'mati rabbika kai manzon Allah baka zama mutu ba game da ni'imar da Allah ya maka bi majnun amma hukaci ba zaka manzon Allah sallam mutum ne wanda ya fi kowa ma hankali a duniya cikin duk halittun Allah subhanahu wataala babu halitta kamar annabi Muhammad ya jama'a wallahi al'azim takalmin annabi Muhammad ya fi wanda ba shi ba daraja sallallahu alaihi wasallam cikin cikin halittun Allah gaba ɗaya kam ba annabin da yake manzon Allah daraja da kima lokacin da Allah subhanahu wataala yawa annabi Adam aka nuna masa zurriyarsa sai gano hasken shugaban halitta cikin zurriyarsa sai yake tambayar ya Allah wannan wane ne sai Allah ya ce masa shine shugaban kwata-kwata oga kenan annabi Muhammad kake ci sai gano can ga annabi Dawuda sai tambaye shi Allah shi kuma wancan fa aka ce annabi Dawuda ne danka ne Dawud sai ce Allah shekara nawa zai yi a duniya sai Allah ya ce masa iya abin da zai shekaru a duniya shekara 50 shekara 60 zashi shekara 60 sai ya ce Allah to ni shekara nawa zani Allah ya ce masa zaka yi shekara dubu sai ya ce to cikin nawon a dauko a ƙara masa 40 eh a ƙara wa annabi annabi Dawuda 40 suka zashi nawa lokacin da aka a lokacin da mutuwarsa ta zo shi annabi Adam da Allah ya turo mala'ikan mutuwa sai ce shi shekar Allah ya cewa shekara dubu za shi wa duniya kuma sauran shekara arba'in aka ce a yau kamanta ka bai wa dawo da shekara arba'in sai manta sai ku shiga jayayya shi ne Allah ya ce sai ya manta Allah ya ce mala'ika yi haƙuri ta san mutuwa fa da zahi malam har annabawan Allah suna da abin nikinta annabi Musa ne fa Allah ya aiko masa mala'ikan mutuwa annabi Musa a ƙari ga mala'ikan mutuwa ya zo karɓar rayuwar annabin Musa, annabin Allah ya ce mesa yi, mika zo yi, mika zo yi, ya ce, ayin, raktar bal wa'adul haƙ, e, zancen ta yaƙi yama ake yi malan. Sai annabin Musa ya mari, ya mari mala'ikan mutuwa, mari ya kai masa. Allah ya ce muka je a kawo rayuwar in lokacin yayi ba Allah baya jinkirta mana Allah ya gafarta muna Allah ce innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil arshi makisatin muta'in thumma amin wannan yabo ne Allah yake wa malaika jibril muta'in thumma a can fa sama wajen Allah amin amintacce ne sai Allah ce wa ma sahibukum bimajnun abokinku cewa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba mahaukaci bane mutum ne mai hankali to ma suka ce ba annabi kadai bane aka fara kira da majnun cewa mai da mahaukaci annabawa da dama an kira su da mahaukata kuma Allah ya ba mu labari a zariyat Allah ce kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ba wani annabi da yazo ya shude face sai da ce masa boka ne ko dan sihiri shi yasa annabi nuh alaihi salatu wassalam da yazo yana mutanen sa wa'azi Allah ce kazzabat qablahum qaum nuh fakazzabu abdana wa qalu majnunun wasdujur suka ce mahaukaci ne ku kare shi mahaukaci ne annabin Allah ba haka annabi Musa lokacin da yazo fadar shugaban kasarsu na wannan lokacin fir'auna suna muqabala da fir'auna fir'auna yake ce annabi Musa wa ma rabbul alamin kana zancen ubangijin talikai to waye shi ubangijin talikan sai annabi Musa ce qala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin yace ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su in har kuna da yaqini sai ke cewa qala liman hawlahu ala tasma'u sai ke cewa ‘yan fadarsa shi fir'auna, ala tasma'un, wai ba kwa jin abin da annabi Musa ke faɗa, wai Ubangijin sammai da ƙasai da abin da yake tsakaninsu. Sai ce, sai annabi Musa ce, rabbukum wa rabbu aba'ikum al'awwalun. Wa rabbu aba'ikum al'awwalin, Ubangijin kuma Ubangijin mutanen farko. To sai ce, ku ji, inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun. Yace musu kun ga annabin da yake cewa wai shi annabi ne to da alamu dai ya zari ya hukaci haka shi fir'auna ya faɗa Allah subhanahu wataala ya kare mu to da aka danganta hauka da annabawan Allah ba da manzon Allah aka fara ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kuma rishin faɗa yake jayo wannan Allah ya kare mu sai Allah ya ce aya ta gaba inna kashiful adabi qalila innakum
Allah ce inna kashiful azabi qalila innakum a'idun wannan kalmar ta inna kashiful azab wannan jumla in ji malamai malamai sun rabu kashi wajen fassara ta Allah ce inna kashiful azabi qalila musu Allah zamu kuranye musu azabar zamu doke azabar da muka azabtar shi su da ita Allah ce qalilan amma na wani dan lokaci sai ce innakum a'iduna to wannan innakum a'iduna shi kawo maganganun malaman cewa innakum a'idu na suka ce ai fil azabi za ku kuma cikin azabar Allah subhanahu wata'ala suka ce a'a innakum a'iduna za ku kuma cikin cikin wannan jarabawar da da kuma kafircin domin yin kafirci ma jarabawa ce Allah ya kare mu to Allah yake cewa inna kashiful azab azabi qalila musu Allah za mu kuranye ta hanyar falalan mu da rahamar mu za mu kuranye musu azabar da muka jarrabe su da ita ya ku mushrikai amma duk da cewa Allah subhanahu wataala ya musu rahama ya kamata su yi su gode wa Allah subhanahu wataala su sa hannu bi su karbi wannan baiwar da ni'imar da Allah ya yi musu su wa Allah subhanahu wataala da'a amma sai suka dawo suka kafirce wa Allah subhanahu wataala to anan ne al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya alaihi rahmatullahi ta'ala yake cewa sunna da kaida ta Allah subhanahu wa ta'ala idan kana son ka dawwama cikin arzikin da Allah ya yi maka ko wata ni'ima ko wata rahama ko wata baiwa to abu guda biyu za ka yi sai ya dawwamar da shi abu na farin godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu sanya amfani da wannan abun wajen yi wa Allah da'a wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala misali sai Allah ya arzikta ka da mafi tsadan arziki a duniya shine alkur'ani mai girma to sai ka wa Allah godiya bisa wannan ni'imar da baiwa da falala da Allah ya maka wanda ba yin ka bane ba ganin damar ka bane ba kokarin ka bane ganin damar Allah ne da ta Allah subhanahu wataala akwai wanda ko da aka aihe ka a duniya yana ta karatu kuma fata amma bai iya karantawa ba kuma wallahi kullun su ya zo makaranta arab ana samu ko ba samu akwai mutanen da suna da kokarin tafiya amma sai Allah ya toshe wata fahimtar ba sa fahimta sai ka fara kai je kuma sai Allah ya baka to kada ya doke ka kana izgili kana ja kana doka kana kallon mutane kowa ba kowa ba a'a to sai ka wa Allah godiya da Allah ya fifita ka yi maka wannan ni'imar ai wannan ne annabi Sulaiman ya gani lokacin da aka tattara masa tawagar ga ga mutane ga aljannu ga ga kuma dabbobi an tsara ana fareti annabi Sulaiman da ya kalli wannan abun sai ce wannan na daga cikin fallar ubangiji na liyabluwani a ashkur am akfur Allah fa ya min wannan ne dan ya jarraba ni duk abin da ka gani a rayuwa Allah ya yi maka malam to wallahi jarrabawa ce daidai da lafiyar nan ka wayi gari kanka lafiya lau to cikin jarrabawa kake Allah ya zura idan ya gani zaka yi da wannan lafiyar in fa Allah ya baka jika goma wallahi a matsayin jarrabawa ce fa jika goma nan son Allah yake ga cikin su nawa zaka cikin zaka yi sadaka da ita nawa zaka yi aikin Allah da ita idan Allah ya baka ƴaƴa Allah ya zura maka idanun don ya ga ya jarraba ka bi za ka yi da su wace hanya za ka tsora su cikin masu yiwa manzon Allah salati ko cikin ‘yan nanaye suke idan Allah subhanahu wa ta'ala ya baka kuɗi ko ya baka muƙami ya zura idan ya gani za ka yi da wannan abin da Allah ya baka to sai ce liyabluwani a ashkur am akfur Allah ya min wannan ne dan kadai shi Allah ya jarrabe ni wai zan gode wa Allah ko kuma zan mutunce wa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce faman shakar fa inna ma yashkuru nafsi duk wanda Allah ya masa wani abu na ni'ima na baiwa na falala karatu ne mulki ne kudi ne dokaka ne wahace ce kyawo ne wa duk abin da Allah yake yi sai Allah ya maka sai kawa Allah godiya to Allah ce kanka ne kawa ba Allah bane kaiwa wa man kafara kuma wanda ya butulce yake amfani da wannan damar ya gode wa Allah to fa inna rabbi ghaniyun hamid ubangiji na mawadaci ne Allah ya wadata ko ka gode wa Allah baya ƙara Allah da komi in ma baka gode wa Allah ba bai rage Allah da komi da kai da ba da kai ba Allah zai gudanar da al'amarinsa a rayuwa jama'a mun fahimta to ka zamanto mai godiya wa Allah subhanahu wataala bisa duk abin da Allah ya maka na rayuwa abu na biyu shine kai kokari wannan ni'imar da Allah ya maka kai amfani da ita wajen mi wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala ka more ta wajen biyar Allah subhanahu wa ta'ala magabata tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya musu wata ni'ima misali mutum ya ci abinci ya ƙoshi to malam yana narke abincin ne da alƙur'ani ko sallan nafila haka suke yi fasu sahabbai in suka ci suka ƙoshi to marmakon aje a ta kwana kasan yawan kwana ma shi ma musiba ce shi yasa al-imamu shafi alaihi rahmatullahi ta'ala yake cewa yace salasun hunna muhlikatul anami wa da'iyatu sahihi ila as-saqimi dawamul mudawamati wa dawamu wat'in wa idkhalu at-ta'ami ala at-ta'ami yace salasun ababe guda uku hunna muhlikatul anami suna halakar da mutum in mutum yana son ya halaka to a rayuwa ya rike abu guda uku yace dawamul mudawamati matsalan ba wajen shan giya mutum ya zama an kwalba to ya kama hanyar lalacewa dawamul mudawama kenan mutum ya zama to kawai sha yake yi kuma ya ce ba giya ba kaɗai fa duk wani abu da ke kusar da hankali yana zubar da mutunci yana zubar da kima yana sa mutum ya rage cikin al'umma sannan jikinsa babu lafiya gashi babu kyawun kallo da sauransu Allah ya kare mu sai ce wa dawamu wat'in da kuma yawan kusantar iyali yawan jima'i mutum ya zama to kullun ya matsa mu mace kullun shi sai yayi kwanciyar aure sai ce wa idkhalu ta'ami ala ta'ami da cin abinci tun wani bai narke bai sanya wani musiba ce Allah ya kare mu Allah subhanahu wata'ala ya kare mu to da haka idan Allah ya maka ni'ima su sahabbai suna amfani da wannan damar su wa Allah subhanahu wata'ala godiya al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alaihi rahmatullahi ta'ala ɗaya daga cikin ɗaliban shekul islam ibn taimiya daga cikin abin da yake wa Allah na godiya malam in ya tashi kawai sai ya je kasar sa ya je aikin ya je umara ko aikin hajji sai ya je ya zauna ya karanta alqur'ani mai girma ya yi rubuta rubuta wani lokacin fa saman hanya gabanin ya je inda zai zo sai ya rubuta littafi ibn al-qayyim so da dama ya zai kama hanya na tafi cikin halin balaguro kafin ya je inda zai je ya rubuta littafi shekul islam malamin sa yana gidan kwaso an sanya shi gidan kwaso sai ga bari amfani da damar sa yawa Allah godiya bisa ni'imar da Allah ya masa ta ilimi ya karar da mutane sai ke tara dalibai ana karatu cikin gidan kwaso haka ake ta yi malam sai ga a to ai kamar yana farmekin mutane a gidan kwaso sai aka hana shi karatun sai aka canza masa wuri sai kasance sai ya tsara littafi a kansa in an zo cin abinci cikin 'yan kwasan sai ce wani sauran ka kwana daga bida ni sauran kwana kaza sai masa imla'in littafin da ya rubuta a kansa sai ya karanta masa littafin kaza da kaza sai ya rike ce to in ka je ka rubuta ka ce ni na faɗa suna amfani da damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su a tsarayuwa to duk in Allah ya maka nema ka kai wasa da ita idza kunta fi ni'matin far'aha in kana cikin ni'ima to ka kiyaye wannan ni'imar to kuma jama'a daga cikin abin da ke sa ni'imar mutum ta gushe in ji malamai shi ne yawaita sabon Allah subhanahu wa ta'ala duk mai son abin da Allah ya masa na rayuwa na ni'ima a nema a rasa to ya dinga sabon Allah subhanahu wa ta'ala shi sabon Allah yana gusar da ni'imar da Allah ya waɗan annabi Adam ba shakka la mahalata muddin za ka dinga saba ma Allah to ni'imar da Allah ya maka bata da goma Allah yana jaye ni'imarsa shi Allah ce inna kashiful azabi qalilan musu Allah subhanahu wataala ta hanyar rahamar mu da falalan mu zamu kuranye musu azaba amma na wani dan lokaci to me ya kamata su yi su gode wa Allah subhanahu wataala sai Allah ce innakum aiduna amma tabbas fa ku za ku koma innakum aiduna inji malu suka ce suka ce a innakum aiduna ay fil kufri wat takdhib ko da an kuranye muku azabar ai muku maganin matsalar ku na wannan hayakin da duk sauran abin da Allah ya jarrabe su to kuma za su dawo ruwa su kuma suna kafirci suka ce a'a innakum aiduna ai fi azabillahi za ku dawo a cikin azabar Allah subhanahu wata'ala Allah ya kare mu sai Allah ce aya ta gaba يوم نبتش البطشة الكبرى إنا منتقمون الله يقول يوم نبتش البطشة الكبرى ranar da musu Allah subhanahu wa ta'ala za mu yi damƙa-damƙa mai girma yau ma naftashin bakshatal kubira ranar musu Allah subhanahu wa ta'ala za mu musu damƙa damƙa mai girma ina muntaƙimun Allah ce tabbas musu Allah subhanahu wa ta'ala muntaƙimuna masu ramuwar gayya ne Allah ce ina muntaƙimuna mu tabbas musu Allah subhanahu wa ta'ala masu ramuwar gayya ne to anan dai suka ce wace rana ce da Allah wace rana ce Allah yake nihi da yawman nabshitul batshatul kubra malaman tafsiri akan su al-Imam al-Qurtubi al-Imam al-Baghawi al-Imam Ibn Kathir da sauran malaman tafsiri suka ce yawman nabshitul batshatul kubra malamin sun kashi kashi wajen fassara ta zancen farko da Allah ce yawman nabshitul batshatul kubra suka ce ana nihi ranar badar ranar yaƙin badar yaƙin da aka fito da musulmai suka yi galaba a kan kafirai yaƙin da kafiran muka suke ganin sun kai duk inda ake da buƙatar mutum ya kai a duniya suna ganin manzon Allah da sahabbai ba wasu mutane ba ne kamar da fir'auna ya ce lashin zimatun kaliluna 'yan mutane ne 'yan kaɗan suna ganin su ba wasu ba aka zo aka gwabza tsakanin tawagar musulmi da tawagar kafirai sai ga musulmai sun yi nasara a wannan yakin Allah ya taimake su da mala'iku aka zo aka yi galaba a wannan yakin to shine yawman nabshatul bashatul kubra manya manyan kafirai da ake ji da su a wannan ranar sai ga su an kai su kasa an kai an gurfanar da su an kakashe su suka dawo gida suna kuka suna da na sani suna gani a yanzu ya aka yi annabi muhammad ya yi musu wannan abun a rayuwa ya kashe musu manya-manyan jaruman da ake ji da su a garin maka suka ce a'a yau ma na fushutul bakshatal kubura ana nihin ranar tashin alkiyama ana nihin ranar tashin alkiyama rana ce da Allah yake damkar duk wani kafiri duk wani wanda bai bi Allah subhanahu wata'ala ba a wannan ranar inin alkiyama to Allah subhanahu wata'ala zai damke sa kuma babu shakka duk wanda bai bi Allah subhanahu wata'ala ba tun daga mutanen farko har mutanen ƙarshe Allah ya tana da abin da ya dace da shi to irin nan na alkiyama in ji malamai badar ta rige ta riga ta wuce kuma ba za a sake mimita irin ta ba an yi walƙiya an gano kuma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sun sun ci nasara wanda da aka zo yakin uhudu da aka zo kafirai na takeicin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma rishin biyayya wa shago rishin biyayya ga jagoranci sai kai su zuwa ga halaka sai zamanto aka yi nasara a kansu su musulmai a wannan lokacin shi yasa karanta tarihin manzon Allah yake da amfani in ji malamai za ka tsinci ababe na darussa masu amfani wanda za ka iya saita rayuwarka a kai to mu komo a kan cewa irin alkiyama shi ne na bashatal kubara ubai subhanahu wa ta'ala ya tana da al'amurra masu ɗimbin yawa na farko tun daga tashin kiyama malin jidali ce tashin kiyamar karin kansa dan kace ta Allah subhanahu wata'ala za a yi za a yi al'amurra za su faru tun daga fitowa daga cikin kabari ya zo a hadisin annabi Muhammad cewa innakum tuhsharuna yawmal qiyamati huffatan ghurratan qurra za a tayar da ku za a tayar da ku a ranar tashin alkiyama huffatan za ku tashi ba wanda yake sare takalmi duk zamanka akarama kallahu duk zamanka alhaji ne duk zamanka son excellence in aka tashi kiyama za ka tashi baka da takalmi sannan kuma annabi yake cewa tsirara a tsirace ba wanda yake saye da riga balantana hula balantana rawani balantana wata gala ba mai tashi da wata gala duk kowa solda ne ranar kowa solda ne sai ci sanar kuma ga ku da loba ba wanda ke da kaciya aisha ta kalli manzan Allah ta ce ya annabin Allah yanzu ga ya za a yi to ga suriki ga sarakuwa tsirace ci aisha ai mutum zai tsaya tsirara wallahi bai masu tsirara yake ba mutum zai tsaya saboda tashin hankalin da ake ciki malam ga annabawan Allah ba gaba ɗaya an tashi malam kai kana ganin annabi ya yi aljinu to kai horar hula ya baka yi ga annabi suna gurfane lokacin da za a zo da jahannama da Allah ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idhin bi jahannam ai zawwa ne Allah zai yi ga da mala'iku da za a zo da jahannama annabin Allah ce lokacin za a shimfida sirati ba wani mutum a duniya da zai tsaya da cikinsa wallahi kowa sai ya gurfana aljenu za a yi gaban Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan ma shi karan kansa da bukaci kuma sai Allah ya fita iskan kowa a kale kowanne har ta kai mutane su zo wajen annabin Allah annabi Adam to ce ya Adam anta abul bashar kai ne baban mutane kai ne wanda Allah ya halitta da hannayensa Allah ya maka kaza da kaza da kaza annabi Adam ka bibi halin da muke ciki ka nemi ceto kariya wani ceto wajen Allah subhanahu wa ta'ala annabi adam sai ya cewa al'umma ni ba ni bane da dace da ita saboda Allah ya hana ni ci itaciya na ci a duniya sai ce izhabu ila ghairi kuje wajen wani na wajen wa za a aje wajen annabi nuhu ya aiko mutane wajen annabi ibrahim a zo wajen annabi musa a je wajen annabi isa sai a zo wajen shugaban halitta annabi muhammad ana zuwa sai annabin Allah ya ce ana laha ana laha ni na cancanta na dace da naje gaban Allah na tsaya na roki Allah ceto sai manzon Allah ya zo wajen Allah ya tarar da Allah yana zaune akan al'arshin sa yawa Allah sujuda ya yabi Allah da sunayen da shi kansa manzon Allah sai an je kiyama ya san wannan kalmomin sai Allah ya ce manzon Allah tadda kanka sal tu'ta washfa tushaffa ya annabi Allah ta da kanka tambayi duk abin da kake soyo kan Allah zai baka duk abin da kake da bukata ka san a duniya akwai abin da manzon Allah ya roƙa Allah ya ce masa ba dai duniya ba annabin Allah ya roƙi Allah subhanahu wataala kad Allah ya sanya rikici tsakanin al'ummarsa Allah ya ce annabi yi haƙuri wannan ba zai yi ba ya sa ce wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk ba yadda fa za wai tunanin a ce fa za a haɗa kai na race da Allah ƙarya ne ba yadda za a yi ita duniya ba fa da za a ce an haɗu bai yiwa ba yadda shi zaka ga al'amuran suna ta lalacewa annabi ne da kansa ya roki Allah subhanahu wataala ya ce na roki Allah abu guda uku Allah ya bani biyu aka hana min ɗayan to abinda aka hana masa shine cewa kad Allah ya sanya yaki tsakanin al'umma al'ummarsa Allah ya ce masa a'a to amma kiyama sai ta masa sal tuquta duk abinda kake so tambaya ni Allah na maka alkuri zan baka washfa tushaffa kuma nemi ceto kuma za a baka sai manzon Allah ya ce ummati ummati Allah al'ummata al'ummata to lokacin sai a zo a fara a fara a fara hisabin za a zo a kawo sirabi a aza ga ma'aunin da za a auna aikin iyan annabi adam kaga wannan wannan matakin malam abin ka mutun ya tsaya yi tunanin to wai kai kana ina wannan ranar muna ina a wannan ranar kuma dole fa sai ka zo kuma baka zawa ritar ba wanda zai kowa zai zo alar ba wanda zai zuwa ritar wallahi kowa zai zo a lokacin da Allah yake da bukata don Allah zai sanya mala'iku su koro mutane Allah ce kai a wannan ranar suna bin umarni suna karɓa mai kiran wanda yake kiran su Allah ce falata su wa illa hamsa ba abin da ke sai tafiyar cinanuwansu kowa ya su don ya su don wa Allah subhanahu wa ta'ala in aka zo malar sai a fara hisabi kafin a fara hisabi gadan-gadan da za a fara ƙaba'i a kansa shine wanda aka kashe duk wanda aka kashe ba bisa ƙa'ida ba to a wannan ranar su ne wanda Allah zai fara baiwa sakamakon ayyukansu mutum zai zo da jininsa gaban Allah ya ce ya Allah ka tambaya wane mine masa ya kashe ni to sai a zo kuma a fara hisabi to dabshtu batsal kubra su wannan kafirin suna cikin tsanani dan rana kafin hisabin rana ce Allah zai kusanto da ita ga al'umma cikin yanayi wasu cikin zufa wasu ga sunan sun lume wani zufarsa daidai ƙoransa wani kuma daidai buwawansa wani daidai ƙugunsa wani daidai kafaɗinsa wani gaba ɗaya ya lume cikin wannan zufar kaga tun daga nan allah ya fara damƙasa ko to uwa uba malam sai an karkaɗe su ‘yan wutan an tura su jahannama allah ya kare mu dunkule su daga sa ana mulmula fate haka allah zai sa a mulmula ‘yan wuta a tura su jahannama wallahi kuma ba za su tafi bane fa haka salin alin a'a wallahi sarka ce Allah zai sanya ta musamman thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku Allah ya ce mu malaiku ku kama su ku daure su cikin sarka mai tsawon zira'i 70 a dunkule mutun kaga cikin damkar Allah yake kenan ko to kuma wannan mai sauki ne ya zo a hadisin Annabi Muhammad cewa da za a doko wanda fi kowa jin daɗi a duniya wani tun da ya sa su bi taba sanin wani abu wai wahala ba a giya a gitta da shi gefen jahannama sai gwanda daya wallahi zai manta cewa a duniya ya taɓa wasu shi wani abu da ake cewa daɗi sau da tsabar musiba da bila'i da jahannama banci wannan da mukarfar kakin a shiga wutan ana sanya su wuta kuma wata azaba ce kakin allah ya sanya su wutan to allah zai sanya mala'iku su gyara gyara musu zama ai ba haushe ce wakiji ba zai ki gani ba ko to ko da ya gani kuma zai ga da kyau ba to tunda sun ki kwalwar daka kenan ko sun ki bin Allah a duniya to in aka je kiyama sai Allah ya ce wa malaiku ku ƙara musu girma kuma wallahi haka za a ƙara ma kafare girma annabin Allah annabi Muhammad yace kafiri dan wuta dan jahannama haurensa babban haure na ciki girmansa kamar dutsen kodo inji manzon Allah girmansa girman hauransa saboda jibga-jibga ne don dai Allah ya ƙara samun damar a yi musu azaba sai Allah ya ƙara musu girma tsakanin kafaɗar kafiri ta damar ta hagu kamar tafiyar kwana uku ne fa in ji manzon Allah tafiyar kwana uku kaga sun shiga cikin mi damƙa ta Allah fa to kuma yanzu ba shi ba malam akwai wasu mala'iku na musamman da Allah ya ware wanda su ba sa jin abin da suke fada su fa iya aikinsu misiyon ce Allah ya aika su cikin wuta aikinsu kawai shi ne su jibga wa ‘yan jihannama kashi kuma wallahi babu kakautawa babu kakkautawa na bashatul bashatul kubra kenan Allah ya kama su kamu damkar kamu to idan suka ga wutar suka hango abin da ke ciki sai ce wa mala'ika mala'ika ina ma ka roƙa mana ubangiji a maida mu duniya wallahi in muka je to duk abin da Allah bai so to mu ma rabu da shi duk abin da Allah yake so to wallahi shi za mu yi Allah ya ce wa mala'iku ka mala'iku kale su walau ruddu la'adu limanuhu an in ma aka dawo da su duniyar to abin da suka saba yin sai su yi shi inji Allah abin da suka saba yi to Allah ya damke su kuma haka Allah zai taimu su azaba kullun azaba ce kullun azaba kullun azaba kuma babu rana fita cikin wannan azabar wannan shine yawman nafshatul batshatul kubra Allah ya kare mu Allah ya kare mu Allah ce inna muntaqimun musu Allah subhanahu wataala mu ne masu intiqami mu ne masu ramuwar gayya muke mai da al'amari wanda yayi abu a nan duniyan Allah ya ce kada yayi yayi to in aka je kiyaman sai Allah ya intikama sa to kuma dama ka inna batsha rabbika la shadid damkar Allah bai tsanani ci malam ko nan duniya ba bab kiyama ba a duniya ba in Allah ya damki mutum wallahi bai kuncewa a duniya a duniya in Allah ya kai ba ciyan kai fa dai Allah zai jarrabi mutum da shi ciyan kai kadai sai ga mutum ya kasa kwana sai Allah ya jarrabi ka da ciyan haure ka kasa karsa ba kai a ina kake Allah ya bar mutum fa da ciyan haure shi kaɗai musiba ce lahi ba ka gane musiba ce sai Allah ya haɗa ka da wanda ya jarraba sai ka gano shi kasa bai ma gane waye shi ba jarrabawa ce kuma damka ce ta Allah subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna Allah ce musu Allah mu ne muke watan intiqami muke ramuwar gayya muke kama mutum da azaba bayan mun ce ya yaƙi in muka ce kai ka ƙi to Allah ya ce bari mu za mu yi tamu azabar Allah ya kare mu to kuma ne ya kamata mu kwana kenan abin da muka faɗa da mutum gaskiya Allah ya ba mu lada kurakuri Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna muna ƙara wasu da sunayen Allah alhayyu alqayyum bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna wannan watan da muke cikin Ramadana Allah subhanahu wa ta'ala ya sada mu dukkanin alkharin da ke cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muna cikin bayunsa intattu Allah ya iya muna abin da ba ma iya wa kawunanmu Allah ya gafarta mu ya gafarta wa iyayenmu Allah ya sanya muna cikin waɗanda za a rubuta sunan suke yan aljanna Allah sama sama muke da bukata cikin aljannan Allah ka sanya da mu ciki Allah ka kare mu da azabar ka ba ma iya dokawa wannan watan Allah ka taimake mu da yin ayyukan alkhairi a cikinsa Allah ka sanya mu yi abin da za ka yi da mu a cikin wannan watan ka gafarta mana kurakuran mu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh